بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da takwas ga watan jumadar sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan nuwamba 1995 akwai kusakurai guda biyu da suka faru a cikin kasar biyu na karatun littafin taisir shine za mu gyara wajen faɗin kwanan wata da ranar lahadi shekaran jiya kenan da kuma jiya ranar litinin mun sanar cewa shekaran jiya mun ce 27 ga watan da sani jiya kuma muka ce 28 a a shekaran jiya 26 ne jiya kuma 27 yau kuma 28 ga watan da sani to muna karatu dangane da babu ma ja'a min at-taghliz fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu ya ce babin da ke magana akan irin tsananin azaba da shari'ar musulunci ta tattala ga wanda ya bauta wa Allah a wurin kabarin wani bawan Allah na gari to balle kuma in ya bauta wa shi wannan bawan Allah ɗin ma'ana ka yi bautar Allah a wurin wani kabari na wani shehi ko wani waliyi ko wani salihi wannan abu haramun ne a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ina kuma ga in ka je ka bauta wa wannan ainihin bawan Allah ko wannan salihi a wurin wannan ainihin kabari din mun kwana inda malam ya kawo mana hadisin jabir ibn abdullahi Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi da ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya hana a sa wa kabari siminti ko a zauna a kan kabari ko a yi gini a kan kabari ko a yi rubutu a kan kabari to dangane da waɗannan abubuwa na farko shafa wa kabari siminti da duk wani abu da wuta ta shafe shi bai halatta ba a cikin shari'ar musulunci wannan tawili da kuke kawowa cewa ai shi kanshi likkafani din wuta ta taba shi wannan yana nuna zunzurutun jahilcin ku ne ba ku san addinin musulunci ba abin da shari'ar musulunci ta hane mu kawai mu hannu an dai ce kada a shafa wa kabari siminti da duk wani abu da wuta ta taba eh to ka bi kawai ina ruwanka da cewa to ai kuma kaza kenan ka zama dan ta'adda ga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu wani rangwame ko misqala zarratin dangane da shafa wa kabari siminti haka kuma zama akan kabari ka je ka zauna akan kabarin musulmi manzon Allah yake kamar ka zauna akan kabarin musulmi ne lokacin da yake da rai ka zauna akan musulmi lokacin da yake da rai ka je ka taka shi to hakan ka taka kabarin shi ko ka zauna akai idan ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a zauna akan kabari ka zauna ka tashi ina kuma ga a ce a yi gida akai ko a yi masallaci akai ko wani abu famin babu aula nan ya fi cancanta da a tsananta haramci din to sa'an nan kuma sai rubutu akan kabari shi ma an hana yin rubutu akan kabari wasu malamai ne suka ce alamomi da aka ce ya halatta a sa akan kabari ya halatta kaɗa ko dutse ka sa alamar kabarin nan kabarin ɗan uwanka ne aka ce ya halatta to wannan hadisi ya tabbata akan haka sai suka ce to in ya zama wannan ya kawo alama ya sa wannan ya kawo marmara ya sa wannan ya kawo dutse ya sa duk za su zama sun saje kenan sai wasu malamai suka ce to suna ganin babu laifi akan a iya yin rubutu ɗin ina fata an gane suka ce suna ganin babu laifi amma dai manzon Allah cikin kalmar shi ya hana a yi rubutu a ciki shi yasa abin da ya fi tsira gare mu shine in ka sa alama wannan ya sa wannan ya sa wannan ya sa ta takuɗe in ka zo makabarta kai wa ɗan uwanka addu'a mana duk inda yake Allah zai kawo addu'a gare shi shikenan kawai saboda ya zama min bi dokan manzan Allah kada mu kauce mata salawatullahi wa salamu alaihi qala ash-shaykh muhammad bin abdul wahhab yace wali ahmad bi sanadin jayyid imam ahmad ya rawaito hadisi da isnadi kyakkyawa an ibn mas'ud marfu'an daga abdullahi dan mas'ud shi kuma abdullahi dan mas'ud yace ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yace inna min shirarin nasi lallai daga cikin mutane akwai waɗanda suke sun fi kowa ashararanci man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya sune waɗanda ainihin tashin alkiyama ta riske su suna da rai waɗannan sun fi kowa asara da tsiya da sharri a cikin rayuwar duniya har ya zama suka rayu har lokacin da tashin alkiyama ya zo ya riske su to waɗannan babu alheri a kansu don dab da tashin alkiyama Allah zai turo wata iska kamar yadda manzon Allah ya ba da labari sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi da Imam Muslim ya ruwaito shi wannan iska in ta zo duk inda mumini yake ya shake ta sai ya faɗi ya mutu to sai ya saura duniya ba sauran mutanen kirki duk inda ka gani to zunzurutun yan iska ne a shararai ne to su za su zauna suna cikin ta'addancin su sai tashin alkiyama ya zo ya riske su to shine manzo Allah yace inna min shirarin nasi man tudrikuhum sa'atu wa hum ahya ashararan mutane yana daga cikin ashararan mutane waɗanda tashin alkiyama za ta riske su suna da rai wallazina yattakhiduna alqubura masajid da kuma waɗanda ke mai da makabartu su zama masallatai su ma waɗannan suna daga cikin ashararan mutane a wurin Allah rawahu abu hatim fi sahihihi abu hatim ya ruwaito wannan a cikin sahih din shi sharhun shine alamar shinun din qauluhu maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna min shirarin nas yace huwa bi kasri bi kasri shin ayi wa shin mai ruwa din nan kasara a ce shirar jam'u sharru jam'in masharranci sai a ce ashararai shi yasa ashararai da ake cewa ko masharranci kalma ce ta larabci masharranci kalma ce ta larabci mufradi ashararai kalma ce ta larabci jam'i ne bahaushe ya juya shi to in guda ɗaya ne sai a ce sharru idan jam'i ne sai a ce ashrar qauluhu man tudrikuhum sa'atu wa hum ahya da annabi ya ce din nan waɗanda tashin alkiyama zai rike su suna da rai ai man taqumu alaihim sa'atu bi haythu yunfakhu fi suri wa hum ahya sune waɗanda za a yi tashin alkiyama alhali waɗannan ainihin wato za a busa ƙaho suna da rai busa ƙaho da za a yi na ƙarshe ɗin nan wanda daga shi za a mutu baki ɗaya to duk wanda aka busa ƙahon ya zama da sauran ran shi a lokacin to masharranci ne shi yasa kada Allah ya nuna mana wannan lokaci mu da ƴaƴanmu da jikokinmu da zurriyarmu wa hadha ka hadisihi al-akhar allazi fi muslim yace wannan hadisin yayi daidai da ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo a cikin sahihi muslim ko kuma ya yi daidai da hadisin da jabir ya ruwaito wanda ya zo a cikin sahihi muslim annabi ya ce la taqumu sa'atu illa ala shirarin nas tashin alkiyama ba zai tsayu ba sai ga ashararan mutane fa in qulta ta iya yiwa ka ce mal jam'u baina hadha wa baina hadisi sauban to ya za a haɗa wannan hadisi da shi da hadisin sauban da annabi ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqq ba za a samu wasu ba za a gushe ba ana samun wasu wasu jama'a daga cikin al'ummata sun tsayu Allah yana taimakonsa akan gaskiya wa ma fi ma'anahu da kuma hadisin da ya zo akan wannan ma'anar in ka lura wannan hadisin a zahiri yana karo da wancan don wannan hadisin ya ce ba za a gushe ba ana samun wasu daga cikin al'umma annabi za su tsaya akan gaskiya zargin mai zargi baya riskarsa har tashin alkiyama ya faru to kuma anan annabi a can kuma annabi ya ce waɗanda za a yi tashin alkiyama a kansu a shararai ne to ya za a haɗa hadisan biyu ko ka fahimci yadda kamar alama karon za ta zo waɗanda dai za a yi tashin alkiyama a kansu su suka fi kowa sharri to kuma annabi ya ce har kiyama ta tashi ba za a gushe ba ana samun wasu cikin al'umma shi za su tsaya akan gaskiya to kuma waɗannan kuma yaya ko mun fahimta zahiruhu contradiction ko a zahiri akwai karo to amma sai malam ya ce kila sai a ce hadisi sauban hadisi sauban wannan hadisi na sauban din nan da ya zo la ta zalu ta'ifatun mustaghriqun lil azmina yana bayani ne akan zamunna baki daya amun fiha baki dayan zamunna yake magana wa hadha mukhassasun wancan ku yana ainihin keɓance wani zamani ne wasa ya ati ziyadatun lidhalika inda kalami ala hadisi sauban insha Allahu ta'ala yace in Allah ya so za a yi cikakken bayani in an zo wurin da malam ya ka hadisin sauban in za a yi sharhi akan shi hadisin sauban yana bayanin kowane zamani sai an samu masu bayyana gaskiya cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama zargin mai zargi zagin mai zagi surutun mai surutu ba zai dame su ba har tashin alkiyama ya tsayu haka lafazin hadisin ya ce amma wannan hadisi da ya ce za a yi tashin alkiyama a kan mutanen da suka ashararai to ba wai karo ne a tsakaninsu ba hadisin sauban yana maganar har zuwa lokacin da mutane na gari za su ƙare to za a yi ta samun al'umma daga cikin al'umma annabi suna tsayawa suna bayyana gaskiya daga lokacin da aka turo wannan iska ta shanye ran duk wani mumini na gari to daga wannan lokaci har ran da za a busa kahoto an shiga zamani na sharri ba sauran wata kwaya ɗaya ba sauran wani al'umma daga cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam yadda za a yi jam'in hadisin kenan to akwai hanyoyi kuma yadda malam zai kawo mana can gaba insha Allah zai nuna mana yadda za a ƙara tabbatar da su qauluhu wallazina yattakhizuna alqubura masajid da annabi yace da kuma mutanen da suke mai da kaburbuka su zama masallatai allazina fi mahalli nasbi atafan ala man almausula ya ce allazina ɗin nan za ta tsaya ne a matsayin ainihin wato nasba ta man almausula can da farko ya ce inna min shirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wallazina to wallazina ɗin nan za a kaddara kamar a ce wa man yattakhiduna alqubura wannan allazina ɗin ta zo ne a madadin man waccan almausula wadda aka shafe ta ai inna min shirarin nasi allazina yattakhiduna alqubura masajid ma'ana yana daga cikin ashararan mutane mutanen da suke mai da kaburbuka su zama masallatai bisalati indaha su zo suna sallah a wurin da yake ainihin akwai kaburbuka a ciki wa ilaiha ko kuma suna tasa kaburka a gaba suna sallah wa bina'il masajidi alaiha ko kuma suna gina masallatai akan makabartu wa hadhal ma'ana wannan ma'ana da muka faɗi mutawatirun anin nabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyoyi da dama ma'alumin bilittirari min dinihi sanannen abu ne tabbatacce a cikin addinin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya hana a haɗa masallaci da makabarta wa kullu zalika shafaqatun ala al'umma yace duk wannan baki daya shafaqatun ala al'umma annabi yana tausayawa al'umma shi ne wa khawfan alaihim kuma yana ji musu tsoro an yaqudahum zalika ila shirk dan kada wannan abu ainihin ya jawo su ga shirka shi yasa yake tausaya musu don kai musulmi ba ka da wani abu maki baki ɗaya irin shirka to annabi da yake tausaya maka sai sauri ya hana ka kada ka haɗa masallaci da makabarta ko makabarta da masallaci don kaka da kana bauta a kabarin ka koma mushriki shine yace an yaqudahum zalika ila shirki biha don kada wannan ya ja su zuwa ga suna shirka da kaburbuka din wa bi ashabiha da kuma waɗanda ke cikin kaburbuka din kama kada ila zalikal yahuda wan nasara kamar yadda wannan abu ya ja yahuda da kiristoci suka koma suna yin shirka fa aba ubadul qubur amma kaga masu bautar kaburbuka sai suka ƙi jin wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallama illa darba bi hadhihi al ahadith al jidar sai suka dauki waɗannan hadisai suka tada su da bango wa nabadha wa nabadha wara'a zuhurihim sa'an nan kuma suka ijin magana manzan Allah suka yi wurgi da waɗannan hadisai bayan bayansu awi daf a fi suduriha wa a ajaziha ko kuma suka bangaji kirji na waɗannan hadisai ko kuma suka bangaji kafaɗin waɗannan ainihin ajiza shine kafaɗa suka bugi kafaɗin hadisan ko kirazan hadisan bi hamli zalika ala ghairi quburil anbiya'i wa salihina suka ce a'a inda annabi ya hana a mayar masallatai shine kaburbukan da ba na annabawa ba da na salihai amma wai kaburbukan annabawa da na salihai ya halatta ai sallah a wurin ta'awilin da suka yi musu kenan amma quburihim sai suka amma quburuhum amma kaburbukan annabawa da salihai fata juzu salatu ilaiha wa indaha sai suka ce ya halatta a tasa su a gaba ai sallah ko kuma ayi sallah a wurin wa bina'ul masajidi wal qibabi alaiha suka ce ya halatta a gina masallatai ko hubbare hubbare akan kaburbuka na annabawa da waliyai da salihai raja'a an tasila ilaihim al-awatifur ruhaniyya wai saboda tausayi da albarkar da ke cikin ruhi da rai na waɗannan annabawa da waliyai ya taho ga su waɗanda suke sallah a wurin suna bauta musu wala raiba malam yace babu shakka anna hadha muraghamatan wa muhaddatan lillahi wa rasulihi wannan abu da suke yi muragama ce fusatar da Allah ne kuma saba wa Allah ne wa rasulihi kuma saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wa hadha huwa qaulul yahud yace wannan shine maganar da yahuda suka yi suka ce sami'ina wa asaina mun ji amma mun saba don annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana suka ce mun ji to ku bari a'a ba za su bari ba sai suka yi ta'awili su ma yahuda ta'awili suka yi ma balla man balla illa ta hata hujjatihi duk wanda kaga ya bata yana da ƴar wata hujja shi ma da ya makale a kanta manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa yahudawa albarka ya ce yahudawa Allah ya haramta musu cin kitse sai suka narke shi sai suka je suka siyar da shi sai suka cinye kuɗin me kenan hila kenan wayau kenan to an ce kada kuma yadda kaburbuka su zama ainihin wato kada kuma Allah ya la'anci Yahuda da Kiristoci saboda sun mayar da kaburbukan annabawansu da salihansu sun mai da su wurin sallah to kada ku yi su kuma sai suka ce a'a eh mun ji amma mu ba a hana mu mayar da ainihin kaburbukan annabawa da na salihai da na waliyai wurin sallah ba waɗanda ba waɗannan bane aka hana mu to me bambanci da hukuncin Yahudawa kenan kai tsaye aka saba manzon Allah fa manzan Allah sai da ya amfani da kalmomi biyu su ne muka yi bayani jiya ya ce la tattakhidhul qubur masajid a ƙa'ida ta ilimin usul duk inda la taf'alu ya zo yana nuna wannan abu kai tsaye haramun ne a yi sa'an nan kuma ya amfani da kalmar nahayu ya ce fa inni anhaakum an zalika ni ina hana ku hani ta ɓangarori biyu na dukkan dama kalmomi biyu ake gane shari'ar musulunci ta yi hani a cikin shari'a ko a ce kada ka yi ko a ce na hana ka to sai annabi ya haɗa kalmomin biyu da ya amfani da su ya ce kada ku mai da masallatai makabartu ko ku mai da makabartu masallatai ya ce kuma ina hana ku amma kuma aka zo ana yi fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama innama la'ana man ittakhadha qubur al-anbiya'i was-salihina ya ce domin annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya sa ya la'anci waɗanda suka mai da kaburbukan annabawa da salihai masaji da masallatai kama huwa nassu hadisi aisha radiyallahu anha wa ghairihi kama yadda ya zo haka a cikin nassin hadisin aisha da waɗansu hadisan Allah ya ƙara mata yarda wa quburi ghairihim da kaburbukan wasu duk abin da ya sa annabi ya hana inna ma akhadha an-nahaya anil bina'i alaiha min hadhihi al-ahadith wa nahwiha bi qiyasil aula sai ce saboda samo hani ko kuma hani da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi na gina na wasu gine-gine akan ainihin makabartu din daga waɗannan hadisai da kuma wasu makamantansu sai ce bi qiyasil aula wannan ko da kiyasi ne to yin wannan kiyasi shi yafi dacewa kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya la'anci Yahudu da Nasara saboda sun gina masallatai akan kaburbukan annabawansu haka ya zo cikin hadisin Aisha. To, ko da ba a samu wani hadisi da ya ce mana mu kada mu yi ba, to, ƙiyasi kyakkyawa ya hukunta to mu kada mu yi kenan. Tunda manzon Allah ya la'anci waɗanda suka yi haka cikin cikin zamanin masu bin addinan da, to, ashe ishara yake mana mu kuma kada mu yi. ko da a ce bai ce kada mi ba ko da cewa ya Allah ya tsinewa Yahudu da Nasara dan me saboda sun maida kaburbuka sun zama wurin sallah to ko da bai ce kada ku yi ba to yana nuni ga cewa kada mu yi kenan a kiyasance ma balle ga hadisai karara sai ce aw min umumi ahadith ukhar yace ko kuma an dauki ta umumin wasu hadisai daban waɗanda suka zo akan wannan mas'ala sai ce fa min a'zamil muragama yana daga cikin abu mafi girma da ke fusatar da Allah wal munasaba da kuma ainihin saba wa Allah wal muhada lillahi wa rasulihi da kuma ainihin wato kaucewa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tuhmala ala ghairi ma waradat fihi a fassara waɗannan hadisai a ɗauke su a basu wata ma'ana ba da ma'anar da suka zo daga annabi ba wa yubahu ma waradat bin nahyi anhu a halatta wa mutane yin abin da hadisai suka hana to wannan shi yafi komai bala'i a cikin musulunci manzon Allah ya hana abu sai wani malami ya ce ai ba komai kai kuma kai kai wala ana man fa'alahu kuma manzon Allah ya la'anci wanda ya aikata haka amma kuma wani ya halatta maka kai kai haka sai ya ce walakin hadha sha'nu ubadul qubur yace sai dai wannan babu mamaki dama shine hali ko sha'ani na masu bautar kaburbuka inna ma yattabi'una ahwa'uhum suna bin son zuciyarsu ne ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله yace waye fi bata fiye da wanda yake bin son zuciyar shi ba tare da ya samu wata shirya daga Allah ba inna Allah la yahdil qaumal zalimin Allah baya shiryar da azzaliman mutane wannan yayi iktibasi ne sai dauko magana sai jona ya kawo aya ta alqur'ani wa qad ajma'al ulama'u yace baki ɗayan malaman musulunci sun haɗu alan nahyi anil bina'i alal quburi game da ainihin hani akan yin gini a makabarta ba wai sai masallaci kawai ba kowane irin gini in dai makabarta ta musulmi ce malaman musulunci sun haɗu akan cewa bai halatta ba wata harimihi kuma malamai sun haɗu akan cewa haramun ne wa wujubi hadamihi wa malaman musulunci sun haɗu akan cewa wajibi ne a rushe ginin da aka yi saboda me li hadhihi al ahadisi sahihati sariha saboda waɗannan ingantattun hadisai da suka fito suka bayyana haka karara allati la mat'ana fiha bi wajhin min al wujuh wanda babu wata fuska da zaka biyo ka zo ka soke su ingantattun hadisai ne ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة yace babu bambanci tsakanin yin gini din a makabartar da take an gina ta ne kawai ta talaka fi sabilillahi kowa ya zo ya gini aw mamluka ko kuma wata wadda take ta musamman ta sarakuna ce ko ta malamai ce wadda an mallaka ta ne ga wasu gida ko ga wasu kabila ko ga wasu sarakuna duk haramun ne a waɗannan abubuwa da makabarta wadda za a zo a rufe kowa da makabartar da aka ware ta malamai ko ta salihai ko ta wasuwa da dasuwa ne duk baki ɗaya haramun ne a gini haramun ne a ainihin yi sallah a wurin haramun a gina masallaci a wurin duk in dai makabarta ce ta musulmi bai halatta ba malam ya ci gaba da cewa illa annahu fil mamluka ashaddu yace sai dai ma a makabartar da ya zama an mallaka ta ga wasu ne ma'ana makabarta ce kamar ta malamai ko a ce wannan makabarta ana rufe manyan malaman gari ne ko ana rufe waliyai ko ana rufe suwana da suwane nan ne ma yafi tsanancin haramci dan nan ne shirka tafi samun hanyar shigowa da wuri wala ibrata biman shazza min al mutaakhirina yace ba za a lura da wanda ya saba wannan magana daga cikin malaman karshe ba fa abaha zalika yazo ya halatta wannan abu a zahiri a Sheikh Sulaiman yana raddi ne ga Imamu Yahaya ɗaya daga cikin limamai na mazhabin shi'a zaidiyya wanda yake ko da yake su shi'a zaidiyya matsalolinsu duk baki ɗaya suna tafiya tare da ahlus sunna wal jama'a to amma sai aka samu imamu yahaya mutumin ƙasar yaman sai fito sai nuna cewa ai babu laifi dan an gina masallaci ko an yi gini akan ainihin makabarta sai aka samu imamu muhammad bin ali ash-shaukani ya mai raddi tare da cewa shi ma zaidi din ne wajen mashrabin mazhabi amma sai mai raddi na zo muku da littafin haso biyu na nuna muku sharhu sudur bi tahrimi raf'il qubur duk baki ɗaya imamu shaukani ya kawo ya nakada shi yace ko da ike shugaban mazhabin mu ne amma tun da yayi ba daidai ba dole ne mu fito mu nuna ba daidai ba din ba saboda shari'ar manzon Allah muke son mu kare sallallahu alaihi wa sallama imma mutlaqan ko dai ya halatta kai tsaye yace kowace irin makabarta a iya gini akai wa'in ma fil mamluka ko kuma ya ce a sai ga wadda take mallakakkiya ce ga wasu nau'in mutane ya ce kowace iri ma dai haramun ne a yi gini a kanta kalal imamu abu muhammad ibn kudama ibn kudama yana ɗaya daga cikin manyan malamai na mazhabin hanabila ya yi littafi al-mughni da littafin sharhul kabir da manya-manyan littafai na ibn kudama yi shine ai mun zo da littafin shi da ya anan dangane da ilmul kalam yace taharimun nazar fi kutubi ilmil kalam yace haramun ne ma waɗannan littafai na ilmul kalam ka duba su irin wannan alwujudu wal kidam wal baqa'u din nan yace haramun ne ma ka duba su ba ma wai ka zo kana koyewa ana biyan ka kana cin kuɗin haramun ba ka buɗe kana kallo ma yace haramun ne mun sai da muka zo muku da littafin hannan muka nuna mu irin waɗannan bai juri ummul barahina duk wannan hayaniya kuna karantar da zunzurutun abin da ya saba manzan Allah ne kuma ana biyan ku kuɗi kuna cin haramun duk mun yi bayani akan waɗannan abubuwa mun gane wannan ko to ibnu qudama shine wannan littafi tahrimun nazar fi kutubi ilmil kalam to abinda ibnu qudama yace wallahi to kun ga tun daga nan za ku gane cewa to wallahi ashe akwai gyara kenan tunda mu dai tauhidin mu kenan a kasan nan ko bihi yuqtamu dhikrul jamil wa yubda'u da shi ake fara da shi ake cikewa shi aka gada kuma damage ne waɗanda suka rubuta duk baki ɗaya mun zo muku da littafai nan suka nan muka zo muka cika muku da littafan su nan suna ta kuka za su mutu suna roƙon Allah ya gafarta musu su da suka rubuta muku su gazali su fakhar dinar razi su shahru satani duk baki ɗaya sun bari ko kuma kuna nan ba ku san inda aka kwana ba a duniyar musulunci an zo an aje mutane a yammacin duniya kawai sai dai rana ta faɗa akan ku kullum mun gane wannan ko duk kasashe kansu ya waye sun gane akidar da annabi yake akai ita ce alqur'ani da hadisi baka da wata hanya da zaka san Allah sai ta hanyar alqur'ani da hadisi duk hanyar da ka san Allah ba wadda ta zo daga hanyar alqur'ani da hadisi ba to maguzanci aka dora ka akai mu gane wannan da kyau to shikenan sai aka zo ana son a nuna mutane hanyoyin da za su san Allah amma ba ta alqur'ani ba ta hadisi ba sai ta hanyar wannan ilimi na falsafa da dabaru da mandiki da irin waɗannan shirma shi yasa duk ko ga cewa mutane sun kama daji wannan sai gadar da ɗabi'a ko me zaka kare baka nemo Allah ya ce annabi ya ce sai ka nemo dabara da wayo sai gadarwa da mutane sai sai abin ya zama jinin mutanen ƙasar nan sai mutum sai tashi ya gama magana baki ɗaya ba zai ce Allah ya ce annabi ya ce ba sai dai ya kawo da wayo da hikima da 'yan dabaru yana kaucewa nan yana bauɗewa nan ka ce Allah ya ce kai tsaye saboda ka san magana ba ta da dalili daga ta Allah shi yasa sai dai da wayo da hikima da garwar ruwa da garwar turare ko shine kawai da daloli da murtaloli da shine kawai da waɗannan zaka kara abin da ka kawo ka ce Allah ya ce manan kana da gaskiya ko ka ce annabi ya ce to amma baka da gaskiya dan haka sai kai ta garwar ruwa damin buhu dami guda buhu guda kaza shikenan kawai kana da hujja akan maganarka sai ka ce Allah ya ce annabi ya ce ka san baka da hujja Allah ya ce annabi ya ce haramun ne ka faɗi wannan maganar Allah ya kiyaye to shine yace wala yajuzu ittikhadul masajidi ala alqubur bai halatta a mayar da kaburbuka ko kuma a gina masallatai akan kaburbuka ba li anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala ka gani ko ka gani ko yace bai halatta a gina masallatai akan kaburbuka ba ya kawo wa yau sai ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la'ana Allahul yahuda wan nasara Allah ya tsine wa Yahuda da Kiristoci ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun mayar da kaburbukan annabawan su masallatai ba gashi ba to yanzu wannan magana sai ka faɗe ta kaje ka kwanta kai ta bacci kana mun shari wala yakhafu law wala yakhafuna law matala'in kuma wala yakhafu uqbaha zaka faɗi kaje daren daƙam kana kwance hankalinka saboda ka san ka ce kaza ya halatta ka ce Allah ya ce kaza kafirci ne saboda Allah ya ce kaza musulunci ne saboda Allah ya ce kaza haramun ne saboda Allah ko annabi ya ce duk sai ka kawo sai ka je ka kwanta baka tunanin duk wanda zai maka raddi ka san sakarai ne shashasha ne amma har ka zo ka gina akan ƙarya to kullum kana nan kana sauraron za a yi maka raddi gaban ka yana yana faduwa ana yi maka raddi shikenan ka ce za a yi tashi hankali dama baka da gaskiya ne kana da gaskiya ka samu hujja daga Allah daga manzon Allah mana kana ga gashi babban malami ne ya kai martaba ta ijtihadi amma sai ya ce bai halatta a mayar da masallatai ko kuma a mayar da makabartu masallatai ba sai ce saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa yahudi da kiristoci saboda sun mayar da kaburbuka sun zama masallatai shikenan sai je kwanta ya ta bacci ba abin da ya shafe shi saboda yayi kwanshi da zakara yuhazziru ma sana'u annabi yana tsoratar da mutane abubuwan da yahuda suka aikata wa li'anna takhsis al-quburi bis-salati indaha yushbihu ta'zim al-asnami bis-sujudi laha wa taqarrub ilaiha yace kuma ware kaburbuka a rinka yin sallah a wurin kaburbuka din wannan yayi kama da ainihin girmama gumaka da ake yi wajen yin sujuda gare su da kuma neman kusanci gare su wannan sallah da ka zo kana yi wai sai ka ce ai kana yin sallah ne a wurin saboda yin sallah a wurin kabarin wali ta fi karɓuwa fiye da yin sallah a masallaci kafirai ma da ke bautar gunki haka suka ce yin ainihin sujuda a wurin da gunki yake na irin waɗannan waliyai ɗin ya fi ka je ka yi babu inda gunkin waɗannan waliyai ɗin saboda waɗannan waliyan za su kusantar da kai zuwa ga Allah haka tambaye su me yasa kuke bauta musu sai ce ai ma na abuduhum ba dan komi muke bauta musu ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusantar da mu mu samu kusanci ga Allah a to shikenan to ka tafi wurin Allah mana kai tsaye Allah ce waye wabtagu ilaihi alwasila ku nemi tsanantuwa zuwa ga Allah duk baki ɗaya tafsirin da kake da shi tun daga jallalai da ka gada iyaye da kakanni har duk tafsirin da zaka duba sai aka ce alwasila hiya alqurba neman kusanci zuwa ga Allah sai aka ce da ne aka ce da ayyuka nagari ka yi aiki nagari sai ka yi tawassuli da shi amma wani ya yi aiki nagari ya zama waliyi sai ka ce Allah dan darajar wani ka bani kaza ka zama dan damfara kenan ba a cewa dan darajar wani ko dan darajar manzon Allah ba a cewa haramun ne a ce dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa manzon Allah ya fi kowa daraja sai an faɗi zai ce ai ba san daraja annabi ba sun ce annabi ba da daraja kaji ku da ba ku karanta hadisin annabi ma saboda gaba da kuke da manzon Allah ba ku karanta hadisan shi duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba suke yi da shi amma wai sai an fito an bayyana shari'ar manzon Allah wai sai su tawili a gaban jahilai ai ba sa kauna annabi duk wanda ya tashi ya ce dan daraja annabi ko dan Allah dan annabi yayi shirka fa dan Allah kawai ake cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama Allah ya ce ku ji tsoron Allah wanda kuke gama junanku da shi wal arhama kuma kuna gama junanku da Allah akan dangantaka to amma sai ka ga mutum ya tashi shikenan sai ya ce dan Allah dan annabi in ka ce dan me wani ma sai ya kafa hujja da wannan aya ai an ce wal arhama ku ji tsoron Allah wanda kuke gama junanku da shi wal arhama kuke gama junanku da dangantaka ai a tabi'ance tabi'an mutum yakan ce wani saboda zumuncin da ke tsakaninmu da kai ka bani kaza aka ce wannan kaulan wahidan ya halatta wannan kana kana bincika shi ya baka haƙƙin zumunta ne kamar yadda annabi yake cewa haƙƙi na musulmi akan musulmi kaza da kaza ya lissafo da sallama da menene da menene to irin wannan harka ne mutum akan haƙƙinka shine abin da ainihin Allah madaukakin sarki yake faɗi kuma ka je ka karanta kowane tafsiri mana amma kawai kun gaji tafsiri na yan kalakato shikenan ka zauna kai ba a koya maka ulumul qur'an ba baka koyi ulumul tafsir ba ba abin da ka koya shi kenan kawai ka je ka samo certificate ka ka zo ka tara girman kai akan ka karatu sai ka yi kuma karatu kana son ka samu tataccen karatu sai ka karanta kutubul mutaqaddimina littafan malamai waɗanda suka gabata saboda su ne ba su da son zuciya ma ka zo ka makale a mujalla ka kuma ka zo ka makale a dandarani ko duk wannan duk shirme haka duk haka baka hallaka kawai shikenan shi yasa komai na kasar mu sai zama daneji a ilmanci karatun boko duk shekara zama suke suna improving din shi suna kawo gyare-gyare a ciki saboda kada a samu dameji sai suka zo ma suka canja system din ya zama 6334 saboda wai suna ganin yin hakan din shine zai ci amma tsarin addinin musulunci sai aka bar mutane ku tafi tunda an gane cewa kashe kanku kuke yi sai aka bar shikenan Allah ya kiyaye to shine sai malam yace waqad rawaina anna ibtida'a ibadatal asnam yace ai mun ruwaito cewa farkon yadda aka fara bautar gunki ta'zimul amwat ta hanyar girmama matattu ne bittikhadhi suwarihim ta hanya ainihin wato rataya hotunan su wattamassuh biha da kuma shafar ainihin hotunan nasu wassalati indaha da kuma ainihin wato yin sallah a wurin hotunan su ko an zana hoton shi an makala sai ka shafa ka samu daraja ko kuma an sassaka gunkin shi ka sama ka samu daraja ba haka suke cewa ba wai in kai sallah da hoton shehi wai sallah kawai ta fi karbuwa a kawo mana littafin da aka faɗa haka da isnadi daga manzon Allah ko kuma wani faqihi ya bada fatawa akan haka sai da ya kai malamai suka yi sabani wasu suka ce in kai sallah da hoto a jikinka ma baka da sallah wasu suka ce in kai sallah ɗakin da yake da hoto suka ce baka da sallah wasu suka ce a kana da sallah ka aikata haramu wasu kuma suka ce ka aikata makaruhi amma babu malamin da ya ce kai tsaye ya halatta mun gane wannan da kyau ko duk baki ɗaya sai da malamai suka kyamatar game da yin haka sai da imamul bukhari ya kawo babi wanda ya sallah da riga da ke da cross a jiki ko kuma take da hoto a jiki sai ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah da riga wadda take mai hotuna a jikin shi yana idarwa sai cire wannan riga ya jefar da ita haka ya ce a je a maiwa da mai ita ya aiko min da wadda babu zana in kuma ba haka ba bana so to daga nan ne malamai suka fahimci cewa tunda annabi ya nuna wannan kyamar to bai halatta kai kai sallah da ainihin irin wannan tufafin ba wa qala shaykhul islam shaykhul islam ahmad ibn abd al-alim ibn taymiya yace amma bina'ul masajidi alal quburi dangane da gina masallatai akan kaburbuka فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي anhu dukkanin malamai na ƙungiyoyi da mazhabobi baki ɗaya sun fito ƙarar sun nuna cewa shari'ar musulunci ta hana mutaba'atan lil ahadisi sahiha saboda biyayyar da suke wa hadisai ingantattu wa sarraha ashabuna yace kuma malaman mu na Hanabila don wajen mazhabi Ibn Taymiya tare da cewa mujtahidi ne kuma mustaqilli bi nafsihi ya kai martaba ta ijtihadi kuma yana tsaye akan digadigan shi amma yana ɗaya daga cikin manyan malamai na mazhabin hanabila ya ce wasarraha ashabuna malamanmu na hanabila sun fito sun nuna wa gairuhum da waɗansu malaman ma min ashabi malik daga cikin almajiran imamu malik masu bin malikiya wa shafi'i da kuma shafi'awa da imamu shafi'i din da ainihin imamu shafi'i da shafi'awan da imam malik da malikawan sun fito sun nuna bi tahrimihi cewa haramun ne a gina masallatai akan kaburbuka qala ibnu taymiya yace wala raiba fil qat'i bi tahrimihi yace babu shakka game da cewa haramun ne gina masallaci akan kabari yanke babu shakka akan haka ثم ذكر الاحاديث في ذلك sa'annan ibn taymiya ya faɗi hadisai da suka zo game da haka wannan magana ya ɗauko ta a takaice ne daga cikin littafin ibn taymiya in ka je ka ɗauki wannan littafi iqtiza'u siratal mustaqim mukhalafat ashabil jahim za ga cikakken bayani akai kuma za mu zo za mu sa karatun littafin duk baki ɗaya sai an zo insha Allah ana karanta waɗannan abubuwa za ka ji ɗimbin ilimi sai ka ga ashe da can malamai mugunta suka yi wa mutane sai a ce kada ka karanta littafi kaza saboda in ka karanta cikin shekara biyu kai ma za ka zama malami to shi yana malanta kai kana yi to dan me sai ce kada ka karanta sai kullun ya dankara maka rubutu ka je kai ta sha shekara biyu zige ya dankare maka a ciki sai an zo masallaci an nemi gudunmawa an yi operation shikenan ya cuce ka ya kai ka ya baro ka ka tashi ka yi karatu sai ya ce a'a kada ka karanta littafan yahudawa ne shi kuma yana nan ya makale da su yake karanta yake zuwa yake gaya maka malantar da yake zama malami a kanka in gaskiya ne ya bayyana mana yadda ya zama malami kai ma ka zama mana ba abin alherin shi bane in dai malami rabbani ne malami na Allah ne mai jin tsoron ubangiji fata yake kowa ya zama malami in zai yi an kowa ya zama malami ba ya huta ba shi ma to amma har ka ga cewa wani ya taso zai sami ilimi kuma ka sa mai hasada ƙarya kake dama malanta ka ba ta gaskiya ba ce ila an kala har ibn taymiya da yace fa hadhihi al masajid al mabniya ala qubur al anbiya wa salihin kaga waɗannan masallatai da aka gina su akan kaburbukan annabawa da salihai aw al muluk ko kuma akan kaburbukan sarakuna wa ghairihim da waɗansu su ma daban ta ta'ayyanu izalatuha wajibi ne a gusar da su bi hadamin ta hanya a rushe su aw bi taghyirihi ko kuma a ainihin canza sifar هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين yace wannan matsala na daga cikin matsalar da ban san malaman da aka san su suna da faɗe a ji a musulunci sun yi saɓani ba ma'ana malaman da aka san su da malanta a musulunci ba su yi saɓani akan wannan ba mun gane wannan ko to kun ga saboda rashin sanin tarihi da rashin sanin karatu sai da aka kawo kabarin wata ba magujiya nan kuka yi ta siye kun ana ce muku kabarin kudus masallacin kudus ne masallacin wata ba magujiya ce aka yi hoto aka zo na ta sayan muku fan hamsin hamsin ne ko kuna ta tsaye sai ka je ka rataye hoton ba ma guji a ɗakin ka sa a gabas kana sallah saboda baka san tarihi ba ka je ka ɗauki munjid in ka je ka ɗauki munjid za ga koma daga munjid suka kwafo ne yana nan a cikin munjid wannan hoton ɗaya dai da naka a cikin munjid sai aka ce wannan kabarin matar wani sarki ne ba ma guje kaza kaza kaza kaza kaza kaza da ta mutu shine yasa aka yi wannan gini akan kabarinta tarihin ma na mujalla ba ku sani ba saboda zunzurutun bala'i da aka fada ci ba ma littafi na karatu ba mujalla din ma da kuke alfahari da ita ce hujja a cikin ku mujalla ma sai ku saya ku liƙa wai mujalla mujalla ce kalanda aka yi fa kalanda aka yi ana cewa wai ana cewa masallacin birnin kudus ne mas kabarin wata kafira ne ka je ka ɗauki munjid ka gani mun fahimci wannan da kyau ko to wallahi tallahi musulmi wajibi ne ku tashi ku yi karatu kuma wallahi ku kuma malamai wajibi ku tashi ku bayyana gaskiya wallahi in ba haka ba Allah zai tona asirin ku duk abin da kuka boye sai Allah ya bayyana shi wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun haka Allah yake sai Allah ya fitar da duk abin da kuka boye baki daya wa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace almajirin ibn taymiya kenan yace yajibu hadmul qibab wajibi ne duk wata kubba duk wani gini duk wata hubbara da aka gina akan kabarin wani wali ko wani shehi ko wani annabi wajibi ne a rushe su allati alal qubur waɗanda aka gina su akan kaburbuka li'annaha ussisat ala ma'asiyatir rasul sallallahu alaihi wasallam saboda fandishan sa an saka shi ne akan sabawa dokan manzon Allah dan haka dole a rushe su wa qala abu hafs abu hafs umarul miyani jikenan yace tuhuramul hujra bal tuhudamu yace haramun ne a yi ginin ɗaki a kan kabari yace kai ba ma wai haramun ɗin ba kawai wajibi ne ma a rushe fa idza kana hadha kalamuhu fil hujra fa kaifa bil qubba ɗaki da aka zo aka gina akan kabari aka ce wajibi ne a rushe shi to ina kuma qubba wanda za a gina shi inda wanda suke cewa primate ne suke ce mishi ko me irin na mutanen misra wanda za ga yayi tsawo in ya zama ɗaki ma an gine kabari a ciki aka ce a rushe kabarin ya fito sarari dan menene za a zo ai wannan dogon gini a kyale kabarin imamu shafi'i da haka yake a ƙasar misra aka wargaje shi aka bar kabarin kawai mun gane wannan da kyau ko rimfa wani sahabi ya ga an sawa wani a kabari an zo an sa rimfa ko abdullahi bin umar ko kuma abu huraira sai tunkuɗe ta watsar da ita gefe guda ya ce bashi aikin shi ya mai rumfa ɗin duk komi sai kun yi bidi'a wa qala shafi imam shafi'i ya ce akrahu an yu'azzama makhluqun ya ce ni ina kyama a rinka girmama wanda yake abokin halitta ne irin girmamawa da ake wa Allah hatta yi ja'ala qabruhu har a zo a sanya kabarin shi masjidan a mai da kabarin shi masallaci kaga kuma da ya mutu sai aka mai shi ya ce yana kyamar wani halitta a girmama shi har girmamawa ta kai a mai da kabarin shi ya zama ainihin wato gini ana masallaci ana sallah a wurin to kuma da ya mutu sai suka yi mishi ya ce makhafatan fitina alaihi saboda ainihin ina jin tsoron kada a fitinu da shi a dawo ana shirka wa alaman ba'dihi minan nasi ya ce kuma waɗanda za su biyo bayan shi daga cikin mutane su zo su fitinu da waɗannan abubuwa har sai aka waye gari irin waɗannan hubbare hubbare da ƙubba ƙubba da ake ginawa akan kaburbukan waliyai duk waɗannan waliyai sun yi faɗa da su amma saboda zamani ya yi tsawo yanzu in ka zo ka ce ma babu kyau wai sai ma a rinka kallon ka kai ka zo da wani sabon addini tunda an waye gari musamman kasashen mu dinnan akwai waɗanda ba za su je aikin hajji ba sai sun biya ta hubbare har ma kai aka zo aka ce wai in ma ka tafi aikin hajji baka biya ta hubbare ba baka da aikin hajji ƙarya ne shehu dai bai ce haka ba ƙarya aka yi mishi aslan bai faɗi haka ba babu kuma malamin da ya faɗi haka ya ce sai ka je ziyarar kabarin wani Allah zai karɓi aikin hajjinka ko kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mustahabbi ne ka ziyarce shi da za ka je aikin hajji baki ɗaya ka dawo baka je madina ba aikin hajjinka ya yi tangaran ko makaruhi ba kai ba ko ba ku karanta iziyan ne ma iziya ma littafin fiqhu ma ba ku fahimta saboda san zuciya abin da ya zo a zuciya ku kawai shi kuke bi iziya ma littafin fikihu ai ya kawo yadda ziyarar manzon Allah take cewa yayi rukuni ne a aikin haji ko yace wajibi cewa yayi sunna ce mustahabbiya da a ce za ka je aikin hajji baki daya ka gama aikin hajjin ka a makka ka koma baka je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ba baka je madina ba ba abin da ya bata aikin hajjin ka waɗannan hadisai na hayaniya da bankaura da ake kawo muku wai man hajja falam yazurni faqad jafani wanda diye hajji bai ziyarce ni ba ya cuce ni ƙarya ne ko kuka cuci manzan Allah kuka yi mai ƙarya manzan Allah bai faɗi wannan ba shi yasa matsayin ziyarar kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine mustahabbi manzan Allah ya ce ku yi mini salati duk inda kuke Allah zai kawo salatin ku gare ni ya ce da ku mutanen Madina da waɗanda ke Andalus duk ɗaya ne Andalus a lokacin in ka bugo yammacin duniya ita ce ƙarshen duniya ya ce to da ku da waɗanda ke ƙarshen duniya duk ɗaya ne kana nan zariya in kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati Allah zai kai gare shi kuma za ka samu lada to in ka samu ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to akwai yadda aka nuna maka yadda za ka yi ziyara din in ba haka ba nan ma kada ka je kai shirka wannan shabbaka wannan karfe da aka kawo aka sassa ka shafe shi kana shafawa a jika ka bata garin ka kifar da garin ka zuwa za ka yi ka fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka fuskanci kabarin assalamu alaika ya rasulallah sai ka dawo kan abubakar assalamu alaika ya ababakar ne siddiq assalamu alaika ya umar al-faruq ya umar al-faruq shikenan in kai wannan sai ka juya kuma sai ka kalli gabas sai ka daga hannu sai kai wa abubakar da umar addu'a Allah ka ji kan abubakar Allah ka ji kan umar Allah ka saka musu alheri da sauransu shi ko manzon Allah salati za ka yi mishi sallallahu alaihi wasallam abin da ake kenan in ka je aikin hajji ba daɗi ba ragi sai ka bar wurin ka gama ka gama dangane da haƙƙin manzon Allah amma ka zo ka daga hannu ka ce ya manzon Allah jali na ya karye gida na ya rushe mota ta yan fashi sun kwace duk wannan bid'a ne manzon Allah ba zai biya maka wannan bukata ba kuma ka saba wa Allah ɗaya kenan ko kuma ka tashi tafiya aikin hajji kai wannan hajji ta zo wannan tsoho ya zo wannan ya zo ya ce in an je a gai mana da manzon Allah sai ka zo ka tsaya ka ce malam hashim ladan ya ce in gaishe ka malam kabir liman ya ce in gaishe ka wani mai sai da tattafe ya ce in gaishe ka mai sai da kosai a bakin dogo ta ce in gaishe ka dai ina bai na manzan Allah na wannan duk ba a yin wannan wallahi dole ku tsaya ku koyi addini in ba haka ba sai ku je kuna aikin haji sai larabawa suna kallon ku waɗannan sababbin tuba ne suka zo tare da cewa kakanka na goma ma da ya shiga musulunci baka san san da ya shiga musulunci amma sai ka zo kana aikin hajji shikenan dan a dan yi ta'awili dan kada a aibanta mu yan Najeriya sai a ce ai bana suka musulunta shine aka turo su to sai Larabawa su rinka sha'awa wautar kama saboda ka ma burge su tunda a ina laifi ma kai da ka musulunta ba ka gani Allah ya kiyaye sai yasa sai kai karatu tukuna to shine ainihin magana da Imam Shafi'i kenan yayi wa qala aidan Imam Shafi'i yace tustahul qubur ya ce kaburbuka a shafe su wala tubna kar ai gini a kansu wala turfa'u kuma kada a ɗaga su to a nan dangane da wannan magana ta imam shafi'i sai malamai tsoka su biyu menene imam shafi'i ke nufi don aka ce satahu ana nufin a sa kabari yayi flat da ƙasa gaba ɗaya ya shafe kada a ɗaga shi wasu ka ce kwata-kwata ma abin da imam shafi'i yake nufi kenan wasu kuma suka ce a'a imamin shafi'i yana nufin kabari da aka ce ba za a ɗaga shi ɗin nan ba za a shafe shi ma'ana za a shafe shi daga gwargwadon gini yadda aka yi wanda ya wuce shari'ar musulunci za a ɗaga shi tudu iya na daidai ƙasar ba a ƙarawa da wata ƙasa daban iya wadda aka tono daga ciki ita ce za a ɗaɗɗaga kawai ta tashe shi wata kunu ala wajihil ardi wa qala aidan tustahul qubur wala tubna wala turfa'u yace kaburbuka a shafe su kada a gini a kansu ko kuma kada a gina su kar kuma a daga su su yi tudu wata kunu ala wajhil ardi yace sai dai ya zama kawai sai dai su zama a fuskar kasa ma'ana sun dan dago kawai a kasa haka amma kada a daga su kamar yadda ake na al'ada wa qad afta jama'atun min ash-shafi'iyya bi hadmi ma fil qiraba min al-abniyya yace malamai sun bayar da ainihin wato fatawa daga cikin shafi'iya bi hadmi ma fil qarafa min al abniya duk gine-gine waɗanda ainihin aka yi a qarafa gari ne na ainihin wato wanda aka sassa aka yi gine-gine na kaburbukan waliyai suka ba da fatawa cewa duk abi a rurrushe wannan tare da cewa kaburbukan malaman su ne na shafi'iya amma su malaman shafi'iyan da suka zo daga baya suka ba da fatawa duk aka ba aka rurrushe su minhum daga cikin malaman da suka ba da ainihin wannan fatawa akwai ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرهم da ainihin waɗansu malaman au wa gairuhum da waɗansu malaman dukkansu sun ba da fatawa akan cewa a rushe wannan wa qala al-qadi ibnu kajjin al-qadi ibnu kajjin yace wala yajuzu an tujassasa al-qubur bai halatta ainihin kaburbuka a shafe su da suminti ba wala an yubna alaiha ko kuma ai gini akan su kibab a gina ainihin wani qubba akai wala gairul kiba wala gairul kibab ko kuma wani abu ma wanda ba kubba din ba kowane irin gini bai halatta ba wal wasiya biha batila yin wasiya da cewa in ka mutu a ainihin ɗauke ka a saka ka a kabari sannan a zo a gini a kai wannan ɓatacciyar wasiya ce ba za a cika ba duk wasiyar da kai in akwai saban Allah a cikinta ba za a bi ta ba misali kai wasiya cewa in ka mutu a rufe ka a gidanka ko ka mutu sai a barka kawai kana mutuwa sai a kai ka makabartan musulmi a rufe ka mun gane wannan ko jariri ba a rufe shi a cikin gida an yi bari sai a a a kai shi makabarta a rufe ina fata an gane kowane iri ne ko da wanne iri ne don wata rana bukata za ta zo ko a tone wannan wuri ko makamantan haka wannan na ɗaya daga cikin dalilai ma mafi rauni da malamai suka kawo suka ce ai duk inda aka sa kabari to ya saba wa al'adar gida saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku rinka karanta suratul baqara a gidajenku domin makabarta ce ba a karatun alqur'ani ana to ashe ma'ana gida daban makabarta daban dan haka ba a rufe ainihin mutum a cikin gida ko yaro ko babba ko tsoho ko da wasiyaye kuma ko da jariri ne ba daidai bane sai a kai shi makabarta a rufe shi wannan ita ce shari'ar da manzon Allah ya zo da ita wa qala al-azra'i al-imam al-azra'i yace wa amma butlanul wasiya amma dangane da ɓata wasiya bi bina'il kibabi wa ghairiha akan ainihin wasiyar da mutum ya akan cewa a gina kubba akan kabarin shi min al abniyatil azima daga cikin manya manyan gine-gine wa infaqil amwalil kafira da kuma kashe kuɗi masu yawa mutum ya ce in ya mutu a tsaya a kashe kuɗi masu yawa a yi shagali a yi dina a ainihin yi gini mai tsada akan kabarin shi falare ba fi taharimihi babu shakka akan cewa haramun ne haramun ne shi da ya wannan wasiya ya aikata haramun mu kuma da muka zo bayan shi haramun ne mu cika wannan wasiya ta sai a saba wannan wasiyar ta shi qultu shi a sheikh suleiman yace waje zaman nawawi fi sharhil muhazzab imam an-nawawi ya ainihin yanke hukunci kai tsaye a cikin sharhin da yawa al-muhazzab littafi ne na shafi'iyya ya fara sharhin shi al-majmu'u sharhul muhazzab ya tafi can yayi nisa ya shiga babin riba dangane da sharhin wannan littafi sai Allah ya dauki ran shi sai almajirin shi ya karasa littafi to imam an-nawawi a cikin wannan littafi ya ainihin yanke hukunci bi tahrimil bina'i mutlaqan cewa gini akan kabari yanke kai tsaye haramun ne wa zakara fi sharhi muslim da yazo cikin sharhin muslim kuma sai ya faɗi nahawahu aidan ya faɗi irin wannan magana hawa yau imamu imamu nawawi ya yi sharhin sahihi muslim ya gama shi to ya zo ya fara wancan sharhi da na faɗi shine bai ƙarasa ba ya mutu ya fara sharhin bukhari ma bai ƙarasa ba ya mutu duk malamai abin da suke kenan su ne wa shari'ar manzan Allah hidima ne amma duk malami yana da ilimi yana da karatu ana ta yana da ilimi yana baya karantar da addini baya rubuta littattafai baya wa'azi to wai menene malantar rubutun sha da yake muku rubutun sha waye bai iya rubutun sha ba almajirai waɗannan masu gajeren wando ma ba suna yi ba ko almajirai ma ba suna rubutun sha ba ba ta ba ta rubutun sha ne da da rubuta bara ake gane wani malami bane ba wannan bokanci kuma bunu maharaja ma ba suna yin tsafi ba ko ba sa yi to dan ka zauna a zaure kana tsafi ko kana buga yasu ko kana guru da laya ko kana duk wannan baki ɗaya ba ta haka ake gane malanta ba ka zo kana karanta mutane shari'ar da Allah ya sauka ta haka ake gane kana da ilimi ina fata an gane dan ka je ka zama misali ka yi digiri ka yi masters ka yi duk abin da kai a boko ka samu wannan kwalin ya za a gane kana da ilimi dan ka zauna a gida baka je an ɗauke ka aiki an ga ilimin ka ba dan ka yi kawai mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka in dai gashi duk malamai rubuta suke ya zo ya sharhin sahihi muslim ya sa mishi alminhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj ana buga shi a cikin mujalladi tara juz'i goma sha takwas ko kuma a buga shi a cikin mujalladi shida juz'i goma sha takwas duk baki ɗaya sai ka je ka nemi irin waɗannan littafai a nan ne ake koyan addinin musulunci amma sai ka kage altafan da yahudawan cikin musulunci suka rubuta maka har abada addinin ka iri ɗaya da na yahudawa zai kasance shi yasa sai ga waɗannan littafan suna ɗaura gindi akan kiɗa da waƙoƙi saboda me saboda duk maguzawa maguzawa ne suka yi su gashi nan shi yasa sai addinin sai zo rikice wa mutane ka je kana kirista wa'azi sai ce to wannan wa'azi da kake mu muna daura janjami kuma kuna daurawa mu muna kida kuma kuna yi to me ya rage arniya tana gashin masara an hantsalar da ita an gasa mandiri gobe ka zo ka ce mata ke ki ce la ilaha illallah me cewa la ilaha illallah menene faɗan la ilaha illallah tana gasa mandiri an hantsalar da tana gasa masara an hantsala da ita an gasa mandiri ta tabbatar da kiɗa kenan a musulunci ko to kuma su ma su ne a masallacin su ya sa zai ce ashe kuma kuna kiɗa in ce a dangin ku ne suke yi dangin ku ne suke yi ku ne da yake kafirai ne ba ku gane bambanci da da mu amma dangin ku ne ina ma sun zo sun haɗu da mu ne kawai a to me ya haɗa kiɗa da musulunci da ma kowa da yana kyamar kiɗa amma yanzu malamai kiri-kiri sun ki Allah wai saboda sun ji musulmi sun ce kiɗa a masallaci babu kyau su kuma sai suka ce da kyau kowa eh wai ganga Allah la ilaha illallah ganga Allah wanda ya faɗi wannan magana ya kamata a yanka shi Allah a ce Allah na da ganga Allah ba irin sarkin garin ku bane da za a ce gangar sarki ne wai ganga Allah la ilaha illallah ka ji ba kawai mauta suna yawo a bayan ƙasa an kyale su fa aljahiluna mauta qabla mautihim wallahi din rashin shari'a manzon Allah ne wallahi idan ana shari'a da abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce to waye yaushe ka isa kai irin waɗannan abubuwa wai kuma masu waɗannan wai saboda mutane jahilai yan cikin gari sai mutum ya je gidan rediyo ya ce waɗannan yara su ne suke ƙoƙarin kafa shari'ar musulunci kaji tuɓu shari'a shi kanshi bai san shari'ar musuluncin ba ba da shi da su ɗin duk addinin su iri ɗaya ne dan ka faɗi cewa muna son kafa shari'ar musulunci da baka amma kuma kai kana nan kana saba ita shari'ar musulunci ɗin to ina shari'ar musulunci kuma kai baka santa ba ba ga sanan waɗanda suka yi nadama sun dawo ba yanzu a fara koran koyon karatun kawaidi da ishmawi da bagadadi da su ne masu wa'azi na ƙasa baki ɗaya ta ce ya fi kowa ilimi ana tara mai ƙasa shi ya san ƙarya ne to amma tun da son zuciya ne sai a tafi yanzu da aka dawo aka tuba to shi kenan gudu ya ƙare yanzu dole za a zo ana fara koyon karatu ɗin kuma kuma komai yana da lokaci koyan keke wannan yana da lokaci ka sake ka kai shekara talatin baka iya keke ba har abada kai ba zai saiti gare ka ba kana koro gangara sai ka ji yara suna ku kauce ga ɗanye nan oke koyan keke yana da lokaci balle koyan karatu har ka sake harshen ka ya tauri ya zama ganda ko an dafa shi kwana uku baya dahuwa ana koya maka ha kana ka malam khamisu sai ka ce malam kamisu ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sai ka ce kalak ba Kano kenan ba zazzagi ne ko ba Sokoto ya ce halak waye hakuri haka karatu yake in an taba ka kai hakuri wata ran karatun ma mai karatun zai taba shi mana tuya za a yi gaskiya ce ta zo kan kowa sai a faɗi har ka sake harshen ka ya tauri ba ka iya faɗin ƙaume ruwa daidai sai dai ka ce kul huwallahu ahad ba haka ake cewa ba kuwa a gani sai zama huruf ba za su faɗi gare ka ba harufa ba su faɗuwa gare ka sai dai Allah ya kalli uzurin ka ya karɓi sallar ka dan makharijil huruf ya fi komai muhimmanci da hadari a cikin qira'a haka kuma a cikin sallah har ka sake a sallaka za ka zo ka ce alhamdulillahi rabbil alamin shikenan sallaka ta baci alhamdu ba ka bambanta ha tsaɗe da ha babba alhamdu sai ka ce alhamdu shikenan madadin yabo da godiya su tabbata ga Allah sai ka ce bushewa da ke ƙasa sun tabbata ga Allah to shi yasa dole sai ka tsaya kai nazari kana da kuruciyarka yanzu kada su bata maka rayuwa sun hana ka karatun addinin musulunci sun ce musulunci ba dole sai an sa larabci ba sai a zo ane maka wayo a buɗe maka riyadu salihin za a karanta sai a buɗe english version ana kallo ana kallon fasarar turanci daga abu huraira manzo ya ce a ba haka ake karatu ba sai an karanta an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallama kala kala kaza har zuwa ƙarshe sannan a zo a fassara shi haka ake yi amma zo ana kallon fassarar turanci ane maka kuma ka ce kai yau malam yayi karatu ayya ka kama tasha shikenan yadda malam yake kai ma haka zaka zauna to sai a zo kuma a cuce ka karatun boko kuma kada ka yi a ce maka dagutu ne shikenan sai daga baya a zo a ce maka ai mu ba mu ce kada ku yi karatun boko ba ayya bayan ga ka kai shekara 25 tunda ka shekara 25 ka shiga form 1 ba sai a nada ka monitor ba dole a naɗa ka monita ba zanjar meme da kai malam ka fi malami tsawo ka fi principal tsawo ka fi kowa tsawo ba in ba baka monita ba ba sai tashi hankali ba akwai yaron da zai iya sarrafa sunan ka eh zai rubuta sunan ka ne kana surutu dole a baka monita ka daka musu tsawa suna ganin ka kai ma wani wala kirin su ne dole su dika shikenan ka je ka shiga kuma dole ka zo ka faɗi JSS baka ma kai can sama ba tukuna shikenan dole sai ka dawo kana turun baro kenan ka tashi aiki ka buga biyari kai ka kasuwa fante ka ke to shine samari ku tsaya ku lura da waɗannan abubuwa ana cutar ku ne duk wanda ya ce maka ai addinin musulunci ba dole sai da larabci makaryaci ne waɗannan waɗanda suka rubuta waɗannan tafai ba laraba ba ne amma karatu suka tsaya suka gashi suka rubuta mana da larabci larabci ya zama shine yare na sadar da ainihin zumunci tsakanin musulmi gashi ni ba haushe ne gashi wanda ya rubuta wannan littafi ba balarabe ba ne to da wanne yaran za mu ya rubuta magana in fahimta sai da yaran addinin musulunci kamar yadda yake ni bahaushe yanzu ina son magana da inyamuri inyamuri bai jin hausa ni kuma shi kuma inyamuri bai jin hausa ni kuma ban jin inyamuranci sai aka kallafa wa duk dan kasa dole ya koyi turanci saboda me saboda wannan turanci ya zama shine general language ya zama shine official language e, wannan bai ji wannan bai ji sai su hada akan wannan yare din to haka musulunci an tafi aikin makka mutumin kasar japan ya zo na pakistan ya zo na najeriya ya zo na mali ya zo na senegal ya zo kowa ya zo baki ɗaya ba wanda ke fahimtar yaren wani to harshen alkur'ani sai ya haɗa mu kai kana jin larabci wannan na jin larabci sai ku sai ku tattauna sai zama kamar ma ba sai zama kamar yaran ku ɗaya to shi yasa imamu shafi'i ya ce in kana jin larabci ka haɗu da ɗan uwanka musulmi da ke jin larabci ya ce har ka sake kai mai wani yare saɓanin larabci ka zama munafiki ya ce ba abin da zai sa ka haka sai munafunci ku karanta littafin iktida'u siratul mustaqim mukhalafata ashabil jahim ibn taymiya yace larura ce ta za ta sa musulmi ya magana da dan uwan shi musulmi da wani harshe larura ita ce shi baya ji ko kuma dukkan su ba sa ji amma ni bahaushe ina jin larabci kai bahaushe kana jin larabci yace bai halatta ga haƙƙin mu in muka ga mu yi Hausa ba sai mu yi larabci din to kuma dan me me zai sa ba za mu yi ba bilalu ba bakar fata bane bakar fata ne manzan Allah ya koyi yaran ƙasar Habasha ne amma bilal ne ya koyi larabci suke tattauna da manzon Allah bilal yake iya tattauna da kowa suhaim ar-rumi mutumin kasar italy ne bature ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya suke communicating da manzon Allah da turanci manzon Allah bai koyi turanci ba wane ne ya koyi yaran wani shine ya koyi larabci suke magana da manzon Allah dan haka wajibi ne koyon larabci wannan larabci shine za a koye shi a zo ana fassara addinin musulunci yadda ya kamata amma ba a koyi larabci yadda ya kamata ba kana ganin duk ilimin da ake son ka koya waɗanda suke da wannan ilimin sai a kallafa maka ka koyi harshen saboda ka koyi tsantsar ilimi din duk baki ɗaya gashi a makarantunmu na boko an mayar da turanci ya zama dole saboda me saboda duk darasin da zaka yi na boko sai da turanci to don haka turanci dole ne in ka faɗi turanci ba a ɗaukan ka jami'a akwai ana ɗauka to amma musulunci ne wai ba wai sai a ce wai ba sai ka iya larabci ba kan ku damu kada ba sai an yi muku larabci ba duk wannan shirme ne ku bari ba sai da larabci ba a dan kai baka iya ba kai baka iya ba wasu sun iya mana ka tura suka ce ku je ku koya wurin malam wani mu ma za mu zo a koya mana mun gane wannan da kyau ko amma kai baka iya ba kuma kai kana dafar da wasu su ma su zauna haka shikenan sai a taso ba larabci to ran da maka ba gwamnatin musulunci da Hausa za mu yi magana da Hausa ba muna da inyamurai musulmi ba akwai inyamurai musulmi wanda yake kalma ɗaya ta hausa bai iya ba kuma ya iya larabci kyakkyawan larabci to kai ba haushe kai kuma baka iya ba kana nan kai kana cewa larabcin ba dole bane shi kuma ya iya to an kafa gwamnatin musulunci muna son zami nation wide za a yi speech na ƙasa baki daya da wannan harshen za a yi ya ku yan Najeriya ya ku yan Najeriya nyamuri da bayarabe zai fahimci wannan ne wani ba nufan yana can abin da bai san wani hausa ba kwata-kwata nufancin shi ya iya to ashe sai a ce ba nufi musulmi dole ya koyi larabci ba haushe dole ya koyi larabci nyamur musulmi dole ya koyi larabci bai rabe musulmi dole ya koyi larabci duk inda muka haɗu wannan bai jin yaran wannan wannan bai jin yaran wannan me za a yi kenan sai larabci kaga mun sadu kenan zumunci ya sadu tsakanin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai dai ka haɗu da ɗan uwanka musulmi shikenan sai dai ka rungumi ka faɗa shi rungumi ka faɗa ka haba kawai shikenan sai dai ai wani haka haka kamar wani kamar bebaye dan me ku bar mutane su koyi larabci yara kowa kwakwalwar shi duk ku tashi ku koyi larabci dole ne a rinka larabci dole ne a koyi larabci sannan kuma a zo a koyi karatun boko dole ne a koyi wannan saboda me saboda waɗannan ilmomin da suke rubuce mu je mu koyo su mu zo har Allah ya ba mu dama wata ran mu zo mu nakalto su su dawo cikin harshen mu ma su ma ba haka suka yi ba to kawai shikenan sai ku cuci ƴaƴan jama'a kada su karatun boko karatun boko dagutu ne karatun kaza dagutu karatun da komai dagutu komai dagutu kuma kai baka iya yaran musulunci ba sai yaran dagutu ka iya baka iya rubutun musulunci ba sai rubutun dagutu kuma komai dagutu kai bai kunu tawagit gazalika anta min at-tawagit ya sheikh Allah ya kiyaye wannan duk anewa yara cikin da babu uba ne wallahi kuma za su dawo suna nadama ga sunan waɗanda suka dawo suka yi nadaman yanzu wani sai dai ya je yana yankan farce ko je yana turun baro ko kuma ya zama dan express ko kuma shikenan sai ya zama dan tasha to ya zai yi shikenan ko kuma ka zama vendo kana tallan jarida ko a to shikenan mana to shine Imam Nawawi yace ya faɗi wannan magana a cikin wancan littafi Al-Muhazzab sharhi na sharhi Muhazzab sannan ya faɗi irin wannan magana nahwahu aidan ya faɗi irin ta a cikin sharhin shi da Muslim وقال القرطبي امام القرطبي يفدي في حديث جابر game da wancan hadisi na Jabir yace naha an yujassas alqabr annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya hanin a shafa wa kabari suminti ko kuma jus asalin jus din wata ƙasa ce wadda take ja an aka shafa ta sai ta kamar ainihin siminti to ita ce siminti a wannan zamanin kawai duk kusan ma'anar su ɗaya ne aw yubda alaihi ko kuma ai gini akan shi wa bi zahiri hadha alhadith yace saboda zahirin wannan hadisi da shi aka yi hukunci akan haka to shine yace wa bi zahiri hadha alhadith qala malik imam malik ma ya bada fatawa da zahirin wannan hadisi wa kariha albinaa wal jis ala alqubur imam malik yace makaruhi ne ayi gini ko kuma ma'anan aka ce wa kariha sai ai amfani da shi a ma'anar shi na lugha imam malik ya karhanta ma'ana ya kyamatar game da yin gini da kuma shafa siminti a kan ainihin wato kabari din kuma a cikin mazhabin imamu malik in ka je ka ɗauki kurtubi tafsirin kurtubi ko kuma tafkiratul kurtubi wannan ainihin tafkiratul mauta duk baki ɗaya sai kaga an nuna wannan haramci ne imam malik ya nuna wa kad ajaza gairuhu wa kad ajazahu gairuhu wani malamin kuma sabanin imam malik ya ce haka halal ne mun gane wannan ko amma imam malik ya ce ainihin haka haramun ne sai malam yace wa hadha hadithu hujjatun alaihi wannan hadisi hujja ne akan malamin da yace halal ne a maida ainihin kabari ya zama masallaci wa wajhun nahyi fuskar da za a bi a hana anil bina'i wa tajfis fil qubur hana ainihin yin gini ko kuma shafa siminti ga kaburbuka anna zalika mubaha wa anna zalika mubahatun yin haka ainihin wato mubaha da hababba mubahatun yin haka alfahari ne wuce iyaka ne ba mubaha ba kalma ta malaman usul na halal mubaha da hababba wasu imalu zinatid duniya fi awwali manazilil akhirah kuma amfani da kwalliya ne ta duniya a farkon masauki na lahira saboda kabari shine masauki na farko na lahira ko alqabrur rawdatun min riyadil janna aw hafarun hufratun min hufarin nadi ko dai kabari ya zama dausayi cikin dausayin aljanna ko kuma ya zama wani rami ne cikin ramukan wuta wa tushabbihu biman kana yu'badu al-qubur wa yu'azzimuha yace kuma yin haka yana kama ga waɗanda suke ainihin bauta a kaburbuka kuma suke girmama su wa bi itibari hadhihi al-ma'ani wa bi zahiri hadha an-nas yace saboda kula da waɗannan ma'anoni da kuma zahirin wannan nassi na hadisi yambage an yuqal abin da ya kamata shine a ce huwa haramun haramun ne a yi makabarta a cikin masallaci ko kuma masallaci a cikin makabarta kama kala bihi ba'du ahli ilmi kamar yadda wasu malamai suka faɗi haka wa qala ibn murshid ibn murshid yace kariha malikun al bina ala al qabri yace malik ya hana yin gini akan kabari waja alal bilata al maktuba waja alal bilata al maktuba wa huwa min bida'i ahli tul yace da kuma ainihin wato sanya siminti ko kuma gini wanda za a yi rubutu a jiki ya ce wannan yana daga cikin ayyuka na waɗanda wadatar duniya ta sa suka saba wa Allah ahdathuhu iradat al-fakhri sun kirkiro wannan abu ne saboda nufin alfahari wal mubaha da kuma ketare iyaka wa sum'a da kuma sum'a dan aji labarin su a ce ai baka ga kabarin shehuwa na ba wane mutum an cika shi da kwalliya wa huwa mimma la ikhtilafa fihi yace wannan abu na daga cikin abubuwan da babu sabani akai wa qala zaila'i zaila'i daya daga cikin manyan malamai ne na mazhabin hanafiya shine yayi ainihin littafin nasbur raya li ahadithil hidaya littafi ne al hidaya kamar littafi ne na fiqhu na mazhabin ahna amma sai suka cika shi da hadisai sai wannan malami ya zo ya yi takhrijin hadisan sai aka buga shi a cikin mujalladi hudu manya-manyan mujalladai dogayen kai aka ya kharraja hadisan ciki din to shine abin da ya dauki a Sheikh Muhammad al-Ghummari ya zo ya ainihin yi wannan takhriji na risala yace duk mazhabobi kowace mazhaba zaka ga suna cika littattafansu da hadisai da hujjoji yace amma mu mazhaban Malik sai a ce kawai sai magana muke mujarrada babu dalili to shine ya dauka sai wannan ainihin masalikud dilala بشرح الرسالة يزو شرح الرسالة duk magana da mai risala ya faɗi sai ce wannan magana da ya faɗi tana da hujja a cikin aya ta kaza ko kuma hadisi kaza sai nuna wannan hujja ta tabbata a aya ɗin i tabbatar in bata tabbata bai ce wannan ainihin magana da ya kafa saboda aya kaza amma babu hujja a ciki saboda kaza don haka wannan magana ba daidai bace ga daidai kuma daidai din ga dalilin shi ko kuma hadisi kaza ya ce hadisi kaza ya inganta ko kuma bai inganta ba misali waɗannan hadisai guda biyu da mai risala ya kawo su sai nuna ba su inganta ba an cewa anna ta'lima sigari karantar da yara anna ta'lima shay'i fi sigari kan naqashi fil hajar karantar da abu lokacin kuruciya kamar zane ne akan dutse wannan hadisi imam tabarani ya rawaito shi amma hadisi ne da'ifi sai kuma ɗaya hadisin shi ma cewa ainihin wato karantar da yara yutfi'u ghadaballahi yana huce fushin Allah yace duk waɗannan hadisai ba su inganta ba dai za ka yi wa'azi ka ce kaza ka ce kaza amma hadisai ne irin waɗannan ga suna aka kaga su saboda sai ka zo ka ji cewa waɗannan hadisai hadisai ne waɗanda ainihin aka zo aka ce ƙarya ne sai ya zo ana faɗa da kai ka ce to me ya ƙarya ga shiga an faɗi saboda baka da ilimi kai duk abin da baka da ilimi akan shi sai kaga kana da duhun kai akai sai kaga karfen inji da ke cikin mashin ko mota ko wani karfe zai gan shi gashi yana kyalli sai baka nake ce ya mutu waɗannan idanuwan naka su ne naked kenan waɗannan idanuwan naka ga su gwara-gwara amma ba su da amfani a nan saboda da wani ilimi ne ake kallo da basira ake kallo ba da basuru ba kai za ka ɗaga wannan karfe kana kallon shi da basuru ne saboda haka baka da basira akan nan sai kaga ainihin bakanike ya ce ai wannan karfen ya mutu na taɓa buga muku misali akwai wani karfe jikin keken ɗinki suna ce mishi faleti ko koshiya duk sanda yake ƙara tsufa kuma ƙara kyau yake yana ƙara mutuwa kuma yana ƙara kyau saboda ci yake kuma farin karfe ne yana ƙara in ya mutu murmus sai ga yayi haske yayi kyalli yayi kaifi to in baka sani baka je sai a buga maka kana zuwa tela original ya kala sai ce ayya anta miskin kai miskini ne miskinin teloli kenan an buga maka ka gani to amma kaga in baka sani ba fa sai ka ce mai kyau ne to haka duk matsaloli suke duk abin da baka da ilimi akai baka da ilimi akan hadisi duk inda ka je kai karatu shi hadisi sai ka je ka koye shi sai ka sami specialization akan shi sai ka je ka kware akai in ba haka ba sai a zo ana karanta hadisi sai a ce malam ku ne malamai ya gaskiya ne kace gaskiya ne nan kokariya ne wuta zaka je wallahi saboda haka in baka san in baka yi karatun ilimi na musalal hadisi ba kuma sai kafarka ta yi zurfi a ciki saboda babu ilimi mai faɗi irin shi akan mutanen banza kawai sai a rubuta littafi sai da ibnu adin ya rubuta littafi mujalladi bakwai ya sa mashi alkamilu fi du'afa duk wanda ka gani a ciki to wannan an aje shi gefe guda ya tashi aiki ga mizanul i'tidal ita kuma mujalladi hudu iraki ya zo ya takmula dinta zailul mizan ya cika ta ta zama biyar duk baki ɗaya gashi nan akan du'afa aka yi da kuma waɗanda ake tuhumar su wasu ko sun cancanci tuhuma wasu ko basu cancanta ba amma dai duk gasu nan aka kawo su babu ilimi mai faɗi irin wannan to sai ga dukkan hadisan dama imamu suyuti Allah ya ji kanshi ya faɗi gaskiya a cikin littafin shi wannan na hadisi alfiya shi ta hadisi ya ce mafi mafi sharri cikin waɗanda ke ƙaga hadisan ƙarya ya ce sufaye ne tare da cewa shi ma da jinin sufancin a jikin shi amma sai ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya saboda ita gaskiya baka faɗe ta ba komai daɗaya sai wani ya zo ya faɗe ta sai ka kunyata ya ce mafi sharrin maƙaryata ga manzon Allah ya ce su ne sufaye ka je ka ɗauki alfiya ta siyuɗi ka karanta ka gani babin wabi'i babin da ke magana akan ƙaga hadisai na ƙarya mun gane wannan da kyau ko kuma ka kalla ka gani mana ba azumin bara aka bugo muku wani hadisi ba wai abubakar siddiq ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai watan watan maulidin bara annabi ya ce duk wanda ya ciyar da dinare ɗaya a wurin maulidi wai za su shiga aljanna tare da annabi aljanna ta yi arha kenan to a wannan littafi kuma da isnadin shi a zo a karanta muku haddasana haddasana kuma a zo a kharraja muku shi a nuna muku a ilmance cewa ya inganta mana kai baka ga annabi ba tsakaninka da annabi karni goma sha hudu tsakaninka da annabi ka zo ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ba dan me sai a ce ka kawo mana dalili a littafi kuma a bincika a ga ya inganta ba wai hadisin da ya san zuciyarka shine ya inganta ba fa a ilmance ne malamai suke yin abin a ilmance ba a zo a yi abin kowanne namiji sai an bincike shi wanda ya rawaito hadisin har zuwa ƙarshe sannan a zo a kalli matanin ba wai isnadin ba kawai shin annabi zai yi ya faɗi wannan to annabi zai yi faɗi wannan shi ba sai yi maulidin ba ko annabi ya taɓa yin maulidi ne har su malaman da suka ɗaure wa maulidi gindi sun ce annabi bai ba sahabbai ba su ba tabi'ai ba su ba tabi'u tabi'ina ba su ba suka ce sai bayan wajen ƙarni na biyar ne aka zo ƙarni na biyar ne aka zo aka fara shi sai suka ce to dan haka bid'a ce amma mai kyau bid'a ce amma mai kyau kaji wa yau ina fata an gane ba cinya ba kafa ba sai da aka gama cewa bid'a ce a ce kai dinnan daga ganka fashe ge ne amma kuma kana da uba to a fara cewa kana da uba mana tun farko to sai da aka fara shiganta ka tukuna sannan aka ce amma fa kana da uba wai wai bid'a ce amma mai kyau yasa duk kun karya mata jalin lagwani mata suna kaunar manzon Allah kun karanta musu hadisin ƙarya sai ya tsohuwa ta kwashe dan jalinta na lagwani sai ta zo sai ta zo shinkafa sai ta dafo karti su ta zo sai ta dukan kirji shikenan sai ta zo ta ce ai tun daga maulidin nan na daina kada lagwani me yasa jatuma sai ta ce jali na ya karye sun karya ki tsohuwa kuma ki a sace baki kuma ki sace basu وقال الزيلئي زيلئي يفدي في شرح الكنز أتكين شرح الكنز يأتي ويكره أن يبنى على القبر مكروه ني أي جني أكن قبري وفي الخلاصة أتكين لتاف خلاصة يأتي ولا يجسس القبر با سنيا وقبري سمنتي ولا يطين كما با أشافي شد أينهن قسا قسا ما بلا أقواب قسا أيابي أينهن باين قبري ببا أين هكا ولا يرفع عليه بناء كما با أين جني ألقاش سما وذكر أيضا قاضي خان alqadi khan ɗaya daga cikin manyan malamai na ahnaf wani indiya ne ya faɗi annahu la yujassasu alqabr dama an kaji khan indiya ne ko pakistan ko bangladesh ya ce la yujassasul qabru ba a ainihin shafe kabari da siminti wala yubna alaihi kuma ba a gini akan shi lima ruya annan nabi anna annan nabi sallallahu alaihi wa sallama saboda hadisin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu naha anit tajfis annabi ya hana ainihin a shafe kabari da siminti wa anil bina'i fawqa al-qabri kuma an ruwaito annabi ya hana ai gini a saman kabari wannan hadisi ya inganta sai dai ya kawo shi da siga ta tamrid da yace ruya to wannan hadisin ya inganta ba kyau a ce mishi ruya sai a ce lima ko kuma liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ana so siga ta hukiya ruwiya ƙila duk sigogi ne da ke nuna cewa wannan maganar na da rauni to kuma hadisi ya inganta to amma wasu suna faɗi ne kamar yadda bahaushe wani lokacin da gaske yake faɗin magana sai ce wai an ce kaza kuma da gaske yake amma wai a wurin bahaushe galiban maganar da ta biyo bayanta tana nuna tana da rauni ne to amma wani lokacin kuma bahaushe bai faɗi da nufin haka to su ma haka ta kan faru والمراد بالكراهة عند الحنفية yace idan hanafiya suka ce kaza makaruhi ne abinda suke nufi karahatu tahrim cewa wannan karhanci na haramci ne allati hiya fi muqabalati tarkil wajib wanda yake ainihin yake muqabalanta barin wajibi ma'ana in mutum ya bar wajibi me ya aikata haramun in aka ce kaza wajibi ne in ka bashi me ka aikata ka aikata haramun to amma su kuma me suke nufi da wajibi su ahnaf in suna in suka ce wajibi suna nufin sunna muakkada dan haka su da bambanci tsakanin wajibi da farilla a wurinsu farilla ita ce farilla amma in suka ce wajibi suna nufin sunna muakkada in suka ce sunna suka shiru suna nufin mustahabbi malikawa ko in suka ce kaza farilla ne to farilla ɗin in suka ce wajibi duk ɗaya ne in suka ce rukuni duk ɗaya ne in suka ce sharadi duk ɗaya ne sai dai in suka ce rukuni ko farilla ko wajibi suna nufin abin da zai afku a cikin wannan ibadar in suka ce shara'i ko suna nufin abin da ainihin zai faru wanda yake wajibi ne kafin a shiga cikin wannan ibadar sai su ce alwala shara'i ce ga sallah amma fatiha farilla ce ga sallah da alwala da karatun fatiha duk matsayin su ɗaya wajibi ne farilla ne a malikiya amma dan a bambance sai a ce ita alwala shara'i ce to duk abin da ka ji malikawa sun ce kaza shara'i to suna nufin wannan abin wajibi ne a yi shi kafin a gabatar da wata ibada din kamar alwala kamar tsarki wurin sallah mai kyau da makamanta haka sai su ce shara'i ne ga ingancin sallah mun gane wannan ko to dan haka sai mu fahimta nan da ya ce in aka ce makaruhi to ana nufin karhancin na haramci wanda yake mukabalanta barin wajibi to barin sunna mu'akkada a malikiya menene haramun ne lafiyar kallau ba abin da ya same ka ranar sallah sai ka ki zuwa idi sallar idi sunna ce mu'akkada ka yi laifi ka aikata haramun ba wai makaruhi ba mun gane wannan da kyau ko to don haka kamar mutumin da ya ki zuwa sallar idi ne to haka laifin yake ga kuma mutumin da ya koma ya gini akan kabari ko ya sallah a wurin وقد ذكر ذلك ابن نجيم ابن نجيم يا فداك في شرح الكنز ده يزو cikin sharhin wancan littafi al-kanz ومثل هذا كثير في كلام العلماء yace irin waɗannan maganganu suna da yawa a cikin maganganun da malamai suka yi atba'il atba'il a'immatil arba'a mabiya limamai guda hudu din nan wa ghairihim da waɗansu su ma baki daya in ka je ka ɗauki littafin da muka kawo muka yi bayani a ran nan tahzirus sajid an ittikhadil quburi masajid na Muhammad Nasir Din Albani duk sai da ya kawo maganganun mazhabobi guda hudu ya ce duk baki ɗaya gashi sun nuna cewa bai halatta ainihin a haɗa makabarta da masallaci ba ko dai in makabartar ce ta riga zuwa wurin to a gusar da masallacin ma'ana kabari ne kaburbuka ne a wuri aka zo aka yi masallaci sai a rushe masallacin a je a samu wani wuri da babu makabarta a yi ko kuma in kabarin ne ya zo ya samu masallacin aka zo cikin masallaci aka haka kabari to sai a duba in wannan mutum da ke ciki an tabbatar da cewa ya rididdige sai a shafe kabarin sai ya zama flat ya zama kawai an shafe sura shi ba a gane alamar shi in ko an tabbatar cewa mutumin har yanzu yana nan da sauran kasusuwan shi aka ce sai a haƙe shi sai a kwashe shi a je makabarta sai a rufe shi mun taba zuwa da wannan littafi nan mun zo mun karanta wani lokaci muna karatun sahih al-bukhari wal maqsud yace abin nufi ne anna kalamal ulama'i maganganun da malamai suka yi muwafiqun lima dallat alaihi sunna yayi daidai da abin da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta nuna as-sahiha ingantattu fin nahya anil bina'i alal qubur game da ainihin hana gini akan ainihin kaburbuka ma'ana maganganun da malaman musulunci suka yi yayi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi don haka bai saba ba wa alam malam yace ka sani أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله يتشي جنا gine-gine masallatai da alƙubba-ƙubba da hubbara-hubbara da aka yi a kan ƙaburbuka ya haddasar da ɓanna a cikin musulunci ɓannar da ba wanda zai iya sanin yawanta sai dai Allah kaɗai yawan ɓannar saninta ɗaya bayan ɗaya dalla-dalla Allah kaɗai ya san irin bala'in da ya biyo baya ma yughdabu lillahi min ajlihi kullu man fi qalbihi ra'ihatu iman wanda duk wanda yake da ɗanɗano ko ƙanshin imani da Allah a cikin zuciyar shi in ya ga wannan abu zai yi fushi saboda Allah tsakanin shi da Allah in ya ga irin waɗannan ɓannace ɓannace kama nabbaha alaihi ibn al-qayyim kamar yadda ibn al-qayyim ya tambihi akan wannan magana wa ghayruhu da wani malamin faminha daga cikin abubuwan da suke haramun ne kuma ana yin sa a wurin kaburbuka i'tiyaduha lis-salati indaha a tattaluwan nan wuri na kaburbuka ko na ainihin wato wani hubbare ko na wurin wani kabari na wani waliyi ko na shehi a zo ana yin sallah a wannan wurin wannan abu na daga cikin bannar da ta faru a cikin musulunci saboda sanadin gina ainihin gine-gine a wurin kaburbuka wa qad nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an zalika annabi kuma ya hana haka wa minha ta'arrid du'a indaha kuma yana daga cikin abin da a shari'ar musulunci ta hana a zo ana addu'a a wurin da kabari yake waya kuluna sai su ce wai man da Allah inda kabri fulanin istajaba lahu duk wanda ya roki Allah a gurin kabarin wani to za a amsa mishi wa qabru fulan al-turyak al-mujrab wa hadha bid'atun munkira yace da kuma kabarin wani wanda yake mai daukaka mai daraja in har ka roki Allah a wannan wuri to za a amsa maka yace wannan mummunar bid'a ce wa minha daga cikin abubuwan da suka kirkiro zannuhum anna laha khususiyat bi anfusiha cewa waɗannan da ke cikin kaburbuka ɗin nan suna da wasu darajoji waɗanda su kaɗai suka kaɗaitu da su fi daf'il bala'i wajen tunkuɗa bala'i wa jalabin na'ama da kuma jawo wasu ni'imomi wa yaquluna sai su ce innal bala yudfau an ahlil balad an ahlil buldan bi quburi man fiha min salihina ai duk garin da ka gani ko waɗanne garuruwa ana tunkuɗe musu bala'in da ke afko musu ne saboda darajar kaburbukan waliyai da salihai da ke garin ba haka ake cewa wai sai a ce a tafi wurin kabarkan waliyai wai idza ayanatkum al-umur fa alaikum bi ashabil qubur in abubuwa suka rikirkice muku wa ku tafi kabarkan waliyai wannan ƙarya ne ba annabi ya faɗa haka ba ƙarya aka yi wa annabi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna shine ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusuli ko manya manyan manzanni masu daraja ya san inda kabarin shi yake ko amma lokacin da aka tashi rashin ruwa cewa ya ku zo mu tafi baitul maqdisi mu inda kabarin annabi Musa yake manzon Allah cikin sahih al-bukhari zamu zo makaranta ya bada labari yace wata rana Allah ya aiko mala'ika Jibril yace ka tafi wurin annabi Musa ka dauko ran shi aka je wannan hadisi sahihi ne ba tatsuniya bane dan baka karatun hadisi ba ka auna shi da kwakwalwarka wadda ta riga ta buga biyari ka je ka ce ai wannan hadisi tatsuniya ne wallahi tallahi ka hallaka sahihin hadisi ne yana nan zamu karanta cikin kitabul janaiz kwana kwanan nan insha Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah ya aiki annabi Musa mala'ikan mutuwa ka tafi wurin mala'ika Jibril ka je ka dauko ka tafi wurin annabi Musa ka dauko ran shi da ya je sai annabi Musa ya mari wannan mala'ika na mutuwa saboda ya zo da sura ta dan adam ka ji sirrin magana kenan da ya mare shi har ainihin ya fitar mishi da ido daya sai koma wurin Allah ya ce ka aike ni zuwa wurin bawan da baya son mutuwa sai ce to ka je ka cewa annabi Musa ya ɗore tafukan hannayen shi guda biyu din nan a bayan bijiminsa gwargwadon yawan gashin da hannun shi ya dafa din nan to gwargwadon ainihin yadda zai rayu a duniya kenan aka zo aka gaya annabi Musa annabi Musa ya ce to ka je ka tambaya Allah bayan na yi waɗannan shekarun da gwargwadon abin da na dafa na yawan gashin bijiminsa din nan sai me aka ce sai mutuwa ya ce to ba sai ta zo yanzu ba ma tun da dai komai daɗaya za a mutu to shi ne aka ɗauki ran shi manzan Allah ya ce da a ce a can baitul maqdis nake ya ce na san inda kabarin yake da na nuna mu mun fahimci wannan da kyau ko to ashe in mun gane wannan da kyau jama'a sai mu fahimta annabi ya san inda kabarin annabi Musa alaihi salatu wassalam yake ko to amma da wannan matsala ta taso ya aka yi da ba sai ya tafi ba ya ce to kabarin babban annabi bari mu tafi can mu roki Allah a wurin amma sai miƙe ya roki Allah Allah ka bamu kaza Allah ka bamu kaza Allah ka bamu kaza Allah ka bamu kaza annabi ya san annabi Ibrahim yana da daraja ko da wani balarabe ya zo ya ce ya rasulullahi ruwa ya yanke babu ruwan sama babu kaza daga hannu ya ce Allah dan albarkacin annabi Ibrahim ka bamu ya yi ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu ita kanta mata annabi Ibrahim lokacin da wannan jabbirin sarki ya ritsa ta yaya cewa te Allah dan daraja annabi Ibrahim ka, ka, fitar da ni ba mijinta bane amma aqida ya koyar da ita duk abin da ya same ki kice Allah zaki ga cikawa da iyawa yana rika ta sai nan take ta alwala ta daga hannu ta sallah shikenan sai ta ce Allah wannan kafiri kada ka bashi iko akai na sai fadi yana shishura kafa zai mutu ta ce ya Allah wannan kafiri in ka kashe shi anan daga ni sai shi kuma sai a ce ni na kashe shi a min sharri Allah ka dawo da ran shi ka sake shi sai kuma aka sake shi da ta roki Allah Allah take cewa bata ce dan darajar annabi ibrahim ba ko annabi ibrahim bai da daraja ne ba ta san yana da daraja ba to dan me kuma ku koya mutane aqida mana cewa duk abin da ya same ka kace Allah duk inda kai kin tibe shehu na wali na annabi na Allah ya kara musu daraja amma dai a kira sunan Allah ku koya mutane haka mana in lazimin mazhabin ka kai in an ce ba za a ce sunan wana ba sai a ce na wane kai in an ce ba za a ce su dan darajar shehu ba ka ce an ce shehu bai da daraja ba za a ce dan daraja annabi ba to kai kuma da ka hana mutane su ce dan Allah fa kai kuma lazimin mazhabin ka yana fassara cewa kai kuma Allah bai da daraja kenan a wurin ka ko ba haka bane to ku bari a hada mutane mana su zo suna bautawa Allah amma a'a ku ba za ku bari ba ku ba za ku bauta Allah ba ku ba za ku ba mutane su bauta Allah ba ku kuma ba za ku bari a gaya mutane su bauta Allah ba do da wannan bala'i za ku ji cikin wannan guda uku ku ba ku karantar da mutane ku ba Allah ba ku ba ku bi Allah ba an zo za a karantar da mutane ku bi Allah sai an dasa mutane aqida Allah ya ce annabi ya ce sai ku ce da Allah ku rabu da su shikenan Allah ya shiryar da mu to shine ainihin abin da malam yake cewa yace sai su rinka cewa ai duk garuruwa da ka gani to ainihin ana cire musu bala'i ne saboda kaburbukan salihai da yake ciki wala raiba anna hadha mukhalifun lil kitabi was sunna wal ijma yace babu shakka wannan ya saba wa alqur'ani da sunna da ijma'i fal baitul maqdis kana indahu min quburil anbiya'i yace ai kaga baitul maqdis akwai kaburbukan annabawa a ciki was salihina da kaburbukan ainihin salihai waliyai masha Allah akwai su da yawa gurgurda yadda Allah ya so falamma asawur rasula lokacin da mutanen garin suka saba wa manzon Allah wa khalafu ma amarahum Allah bihi suka saba wa abin da Allah ya umarce su da shi sallallahu alaihim man intaqama minhum Allah ya sallada musu ya kawo musu wanda ya musu azaba shine bukta nasar yazo ya kashe garin baki daya ya rushe duk ginin da yake a garin sai da ya kwantar da shi duk wata bishiya da ke garin sai da ya ga garin yayi flat baki daya ya zama fili babu kabarin annaba a garin to ya Allah bai kare su saboda tabarrukin waɗannan annaba ba ko ba su da daraja ne suna da daraja amma Allah yana kare mutane ne daga bala'i saboda abin da su suke ba abin da ƴan bayan su suka yi ba li'anna alqa'ida alqur'aniyya taqulu tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'maluna iyaye da kakanni da annabawa waɗanda suka gabata sun bauta wa Allah kai ka zo ka miƙe kafa ka ki bauta Allah sai ka taya ka ce dan daraja iyaye da kakanni dan albarka annaba a baka kai maci banza ne ba za a baka ba su ba cewa sun fi ka sanin Allah da manzon Allah ba cewa suka yi Allah kaza kaza a bamu ba tashi suka yi suka yi aiki suka roki Allah saboda tabarrukin aikin su ya biya musu bukata ya biya musu kai ma sai ka tashi kai haka وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعد التغير yace haka mutanen Madina lokacin da ainihin suka canza wasu abubuwa da suka cancanza na shari'a jara alaihim amal hurra minan nahdi wal qatl wa ghairi zalika yace a sai aka samu amal hurra ko harra wata shekara da aka zo aka rinka kama sahabbai da tabi'ai da maza da mata da yara da manya aka rinka kashewa shine na fara baku labari ran nan a wannan lokacin har ummu atiya duk dauriyarta wajen rashin kukan mutuwa da mata suka zo suka kewaye ta wannan ta ce an kashe mijina wannan ta ce an kashe ɗana wannan an kashe mai gida wannan an kashe uba wannan an kashe uwa duk baki ɗaya aka kama mutanen madina aka yi kace kace da su a wannan lokaci ainihin tare da cewa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yana madina amma kuma haka ta faru gare su to anan sai a ce annabi bai da daraja to waccan ka'idar da suka kafa ake son a rusa cewa wai kowane gari ana kare su daga bala'i ne saboda waliyai da salihai da annaba da ke ciki madina shugaban annaba da waliyai da duk wani mutumin har abada kabarin shi na nan shine annabi amma kuma wannan masifar ta same su to annabi bai da daraja ne ko kuwa annabi yana da daraja to amma tunda sun saba wa Allah to daraja annabi ba za ta amfane su ba shine yace ainihin al'amura wa gairi zalika da wasu abubuwa ma daban suka same su aka kwace dukiyar su aka kakkashe su min al masa'ibi na masifu da ya same su malam malam yajri alaihim qabla zalika abin da yake bai taba samun su ba kafin haka wa hadha aksar min an yuhsar yace wannan ma yana da yawa yafi karfin a kirga an misalan suna da yawa inna ma an dan buga misalai ne kaɗan anan kawai insha Allah kuma anan din za a kwana sai gobe insha Allah za mu tashi wa minha ad-dukhulu fi la'nati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi ittikhadhi al-masajid alaiha wa iqad surj alaiha wa minha ila akhir ma fil kitab insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika na'am ci gaba ci gaba wani yana tambaya game da gida wai da aka rufe mutum ɗaya ko biyu ko uku ko hudu a ciki to bai halatta a yi sallah a wannan gidan ba shi kenan kadai bai halatta a yi sallah ba ai jiya mun karanta ko aka ce ko kabari ɗaya ne a wurin ka zo kai sallah kwaya ɗaya a wurin ko sujuda kwaya ɗaya kai ka shigo cikin la'antar manzon Allah na'am wai wani ke tambaya akan wani hadisi da aka ce sallar mai mata ta fi sallar wanda bayi da mata a wannan ba hadisi ba ne ba annabi ne ya faɗi ba ƙarya aka aka danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am a ba yadda za a yi tunda manzon Allah ya hana a yi sallah inda kabari yake shi kenan kawai sai a tashi kabarin daga wurin aje a samu makabarta a yi a garin shi kenan kawai in ba dokan manzan Allah za a ba kowa yana da tawili da zai kawo garin ba su da gonaki suka samu gonaki ba su samu kabarta ba ya aka yi a to sai da kaga a shi kenan sun saba wa Allah na'am na'am ai mun yi magana game da tukunya dama wannan tuna an yi magana mun ce ku daina sa tukunya wadda wuta ta kona kuma ba ni jin da wata tukunya da bahaushe zai iya wadda wuta ba ta kona ba ko tana yiwa eh a to kai magininta ne ko a to ka gani to ga magin